الرحيم الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka Allah ya gafarta mana kuma ya mana rahama Allah maɗaukakin sarki ya ambace mu a cikin bayinsa waɗanda suke masu samun rabo Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga aikata abin da yake ba daidai ba ya kare mu daga sharrin shedan na mutum da kuma na aljan bayan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a yau a wannan rana a irin wannan zaman da aka saba duk watanni biyu ake yi muna ƙara nanatawa daga cikin fa'idojin wannan haɗuwar akwai tattara ɗalibai mabambanta na makarantu ko majalisai mabambanta da suke wannan gari har da wasu garuruwan ma. domin na sani a daurin da aka yi a waɗancan lokutan da suka gabata mun samu ɗalibai waɗanda suka zo daga wajen ma jihar kaduna wasu sun zo daga abuja ta kanas wasu sun zo daga kano akwai waɗanda suka zo daga bauchi waɗanda ko suke makwabtanmu a ƙananan hukumomi irin su ikara irin su soba irin su makarfi suna nan da yawa fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu ko manufa ta biyu daga cikin manufofin wannan daurar shayar da mu ilmoma da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta malamanmu da su waɗanda suke rayuwa a mabambantan wurare farko da aka fara yin wannan daurar kusan duk malaman da suka gabatar a jere har malamai hudu sun kasance ne malamanmu na wannan gari mai albarka Allah ƙara tsare shi wato garin zaria wacce aka yi ta wacce ita ce ta ƙarshe kafin wannan malamin da ya gabatar ta kanas ya zo daga kano kuma ya gabatar mana da daura darasi a fannin ilimin hadisi to yau da izinin Allah wannan ita ce ta shida ina jin manta ba ko bakwai ita ce ta bakwai kuma a wannan shekarar ta hijira 1447 ita ce ta farko domin an tsara da izinin Allah kamar yadda yake a tsarin shekara za a gabatar so shida kuma Allah ya taimake mu duka a bara ɗin an gabatar da guda shida a yau da izinin Allah muna tare da ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu hafizahullah Allah ya ƙara masa ikhlasi da lafiya da imani kuma ɗaya daga cikin manya-manyan limamanmu na wannan gari da izinin Allah zai gabatar mana da daura a fannin alƙur'ani kuma kai tsaye tunda alkur'ani shine maubbaga kowane ilimi kamar yadda babban malami al-sheikh salih bin abdullahi al-usaimi hafizahullah yake fada yake cewa al'ulumu kullu hafil qur'ani liman tadabbarahu ce duk ilmoma masu amfani to daga alkur'ani ake ciro su amma ba wanda zai gane wannan sai wanda ya tuntuntuni a cikin alkur'anin in Allah ya azarta mutum da tuntuntuni yin tadabburi da kwakkomawa wajen bibiyan alkur'ani da ma'anoninsa da saƙon da yake isarwa zuwa gare mu to lallai mutum zai fita ya fito da ilmoma waɗanda suke masu ɗimbin yawa Allah azurta mu da abokantaka da alkur'ani a rayuwarmu ta duniya ya kasance abokinmu a rayuwarmu ta kabari ya kuma kasance abokinmu da zai jagorance mu har zuwa gidan tsira gidan aljanna da izinin Allah abinda aka zaba a yi magana a kansa bayan kasancewarsa yana da alaka da alkur'ani kai tsaye kuma wani bangare ne mai girma a matsayin shishike daga cikin fannin aƙida da kuma fannin suluki wannan abu shine wannan jan zinariyar wacce take mai tsananin tsada kuma mai wahalar samu shine maudu'in al-ikhlas wato yin abu don Allah tsarkake niyya kautar da rabon wani daga zuciya a lokacin da ake aiwatar da aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa bawa abinda manya-manyan malamai magabata sun yi kuka a game da shi al'imamu ahmad an tambaye shi za ka iya cewa talabtal haditha lillah ka nemi ilimin hadisi don Allah ya ce ba zan iya cewa ba al'imamu hisham addastawa'i shi ma haka ya faɗi ya ce hadisi ɗaya sai ya jaddada niyyarsa so shurin masaƙi a wajen karantar da shi hadisi ƙwara ɗaya ya ce li'annan niyyata ta taƙallab saboda niyya ta canzawa take yi to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yi wa malam jagoranci kamar yadda aka saba za a kasa zaman gida-gida ne gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a yi zuwa lokacin da aka haddade wa zaman sau da haka kowane zama insha Allahu an ware masa minti hamsin babu ta'aliki in aka samu ko zama biyu za a je a huta domin kwakwalwa ta ɗan sarara daga baya kuma a zo a ci gaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu dukkaninmu yau malam jagoranci mu ma ya taimake mu ya tsarkake zuciyarsa mu ma ya tsarkake zukatanmu kuma mala ya karantar da mu abin da yake daidai Allah subhanahu wata'ala ya saita harshensa domin karantar da mu akramakallah bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwana masu albarka barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta lahadi yau muna bakwai ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa birnin madina a yau tana da shekara 447 a gida miladiya yau muna 31 ga watan takwas shekara ta 2025 mun tattaru a wannan matattara mai albarka markazu ma'awiyata bin abi sufiyan radiyallahu ta'ala anhu a wanda babban malaminmu a sheikh bashir muhammad lawal ke jagoranta allah ya kara masa lafiya da imani domin gabatar da daura ko kuma taro na bita da ƙara mu juna ilimi da fahimta a kan maudu'in al'ikhlas al-ikhlas fil qur'an al-karim wato yadda al-qur'ani mai girma ya tattauna akan mas'alan al-ikhlas a cikin wannan rubutu da ke hannayenmu yanzu ban mai da hankali akan tarifin alkur'ani mai girma ba domin sananne ne wurin kowa ko da wanda bai san tarifin alkur'ani mai girma a istilahi ba to ya san tarifin alkur'ani mai girma a imani duk wanda aka tambaya me alkur'ani zai ce littafin allah ne littafin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ya zama shari'a ga talikai ga baki daya ba na tsammanin akwai musulmin da ya jahilci wannan inda ba sabon musulunta ba ba mai da hankali akan manufofin saukan alkur'ani mai girma ba domin kamar yadda na ce a jimlace kowa ya san manufin alkur'ani shine shiryatar da al'umma ya sa su ci nasarar duniya da lahira ta hanyar zai gaya musu dokoki su kiyaye ya gaya musu hane-hane ya kuma ja hankalinsu akan su nisanta kuma babu wani shakka da ta baba duk wanda ya bi dokokin ya ci nasarar duniya da lahira wanda kuma ya karkace ma dokokin ya yi hasarar duniya da lahira wannan ya sanya ba mai da hankali akan bayani akan manufofi na saukan alkur'ani mai girma ba sai muka shiga cikin bayanin al'ikhlas kai tsaye duk da kasancewan wannan matsala ta al'ikhlas matsala ce mai dukan zuciya kwarai da gaske wanda ke magana a kanta shi ma bai kubuta daga haɗarinta ba hakanan wanda ke sauraron bayani akan ta shi ma bai kubuta daga hadarinta ba kai sai dai wanda Allah ya zaba kawai kuma amfanin karatun shine mai fafutuka ganin Allah ya zabe mu mu zama cikin waɗanda Allah ya azurta su da al-ikhlas a wannan muzakkira dake hannunmu ita za mu bi daidai gwargwado da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu karanta ta kalma-kalma harafi-harafi mai bayanin abin da ya sauwaka duk abin da ya tabbata daidai to wannan taufiki ne daga Allah babu wani wayo ko dabara daga ni da nike karantawa hakanan kuma duk abin da ya faru a ciki na kuskure to yana da alaƙa da jahilci da raunin imani da kuma irin gudunmuwan shaidan ganin ya ɓata ayyuka masu kyau amma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakankaninmu da shaidan Allah ka azurta mu da ikhlasi fil qawli wal amal a cikin muqaddima bayan an gabatar da khutbatul haja khutbatul haja sananniya ce wacce ta zo a cikin hadisin jabir wanda yake ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karanta ta lokacin da zai gabatar da khutba ko wani al'amari babba sulhu ne tsakankanin jama'a kulla wata alaka ce ta kasuwanci auratayya ne duk wani babban al'amari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yakan buɗe ta da khutbatul haja kamar yadda ya zo a cikin sayo muslim akwai wani daga cikin sahabbai kafin musulintansa ya zo gurin annabi sallallahu Alaihi wasallama yake ce masa an ba ni labarin cewa kai mahaukaci ne da aka na zo ni kuma zan yi maka magani shi ne magani ne kalmar da ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama kenan to manzan Allah da ya tashi mai da jawabi sai ya fara da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله to lokacin da wannan bawan Allah ji waɗannan kalmomi masu cike da imani da miƙa wuya ga Allah ga daɗin zanci ga fito da haƙiƙa ga tunkuɗe ƙofofin sharri da raɓuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala da fakewa a wurinsa sai wannan ya ce ɗan ƙara maimaita waɗannan kalmomin manzan Allah ya ƙara maimaita masa ya ce ɗan ƙara maimaitawa ya ƙara maimaita masa sai ce ban hannunka amma baka mu baya wannan kalmomin ko masu hankali ba sa iya furta sha irin yadda ka jero su ballanta na mahaukata na yi imani kai manzan Allah nan take wannan sahabi ya miƙa wuya ga Allah ya musulunta ta ƙarƙashin karanta innal hamdalillahi wanda aka san shi da khutbatul haja a sheikh muhammad nasiruddin al-albani yana da ɗan littafi ƙarami da ya rubuta akan khutbatul haja wanda ya tattaro hanyoyin riwayoyin da wannan hadisi ya zo da ƙare-ƙaren da ke ciki da kuma ainihin wato yadda aka gabatar da aka jinkirta a cikin wannan hadisi ko kuma a cikin wannan kalmomi masu albarka ya ce wa bayan haka fa'innal ikhlasa haƙiƙatun dini wa amuduhul a'azam lalle al'amarin ikhlasi shine haƙiƙan addini shine kuma ginshiƙin addinin musulunci mafi girma wa tsariƙus sa'ada fiddarain kuma ikhlasi shine hanya ɗaya da ba ta da ta biyu da za ta jawo mabawa cin nasarar duniya da lahira a duniya idan bawa ya yi ikhlasi sai zuciyarsa ta huta sai kuma ya hutar da wasu domin ya maida nufinsa shine Allah kwaɗayinsa shine Allah babban abin tsoronsa shine Allah ya dogara ga Allah cikin dukkan abin da ya same shi a rayuwansa idan bawa ya dace da irin wannan yanayi to sai gabawa zuciyarsa ta huta ko da an jarabce shi da jarabawa ko da an jarabce shi da mutuwan wani makusanci cikin abubuwa masu ɗaci mutuwan wani makusanci ko salwantar dukiya ko mutuwan aure ko kangarewan 'ya'ya ko duk wani abu dai da ke zafafa ɗan adam to idan ikhlasi ya kutsa cikin zuciyar ɗan adam to wannan yakan hutar da zuciyarsa domin kalmomin Allah za su rika fitowa daga harshensa yayin da ruwa ya ambaliya ya ruse masa gida sai dai ka ji na faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa abdilni khairan minha idan ya tuna cewa Allah baya jarabtanka da musiba matukar dai kai hakuri sai ya maka tattalin abin da ya fita a gidan aljanna ko a gidan lahira sai wannan ya sauƙaƙa ma bawa sai ya kore koke-koke da marin fuska da yaga tufafi da zace-zace akan Allah mummunan zato sai dai kaga bawa ya sallama ma Allah shine sai kaga a ɗabi'an habhaushi sai ruwan gidansa ya rushe sai a ce ya ruwa sai ya ce ruwa yi gyara wai yana ladabi ga Allah yana mai karɓan ƙaddaran Allah subhanahu wata'ala wannan kuma sai hutar da zuciyarsa saɓanin arni da ɗanta ko yatta za ta mutu sai dai ta sa hannu a katana kururuwa wayyota bani ta lalace wayo ta shiga uku ta kuma ci gaba da renon wannan damuwar a cikin zuciyarta har ya iya sababa mata ko ya sababa mishi wata cuta wanda shi ma yana iya ajalinsa to shi yasa ikhlasi a duniya ya hutar da zuciyarka kuma a wurin mu'amala ka hutar da bayin Allah zarginka ga bayin Allah ba zai yawa ba ba za ka rikarin wani ya hana ni arziki wani ya hana ni ɗaukaka wani ya hana ni kaza wani ya hana ni kaza ba ka tattara zuciyanka ka mai da ita zuwa ga Allah kana ganin kwallon yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun to shi yasa ya zama a duniya idan Allah azurta ka da ikhlasi ka huta to a gidan lahira kuwa hada-hadan gidan lahira ga masu ikhlasi ne kawai duk wani alkhairi na gidan lahira to ga masu ikhlasi ne duk wata daraja da fifiko da ɗaukaka to ga masu ikhlasi ne duk wanda ba shi da ikhlasi ba shi da rabo a gidan lahira nasallallahu salamata wal afiya yace li anna Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala khalaqal jinna wal insa li ibadati wahdahu la sharika lahu wa amara jami'al mukallafin bil ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayi da manufa ɗaya ne ita ce bauta sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wannan bautan sharaɗin ta zama ƙarƙashin ikhlasi kenan za ka bauta ma Allah bautan nan ba za ta kadari a wurin Allah ba sai ta cakuɗe da ikhlasi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai ce to wannan bautan wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahuddin an umurce su ne ba umurce su da komi ba face su bauta ma Allah subhanahu wataala suna masu tsarkake addini ga Allah hunafa suna karkace ma dukkan wani abin da zai ruguza musu ikhlasi wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyima Allah subhanahu wataala ya ce wannan shine addini mai kakki wato addini al-mustaqim alladhi yusiluka ila Allahi wa ila jannatihi an-na'im wannan hanya ita ce miƙaƙiyar hanya da za ta sadu da kai zuwa ga Allah wanda ke neman ya sadu da Allah saduwa ce kyau to yayi addinin musulunci tare da ikhlasi zai sadu da Allah kuma zai sadu da gidan aljannan Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama وأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالإخلاص في أكثر من آية الله سبحانه وتعالى يا أمر شمن زان الله صلى الله عليه وآله وسلم دين إخلاص آيوي مبنبنتا shi karan kansa annabi shine dai uban tafiyan gabaki daya to Allah subhanahu wataala ya umarce shi da yin ikhlasi a cikin addini yace inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'abudillaha mukhlisan lahuddin lalle mun saukar da littafi akan ka tare da gaskiya Allah ce fa'abudillaha kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka bauta wa Allah mukhlisan lahuddin kana mai tsarkake addinin ka ga Allah sai ce ala lillahi dinul khalis addinin da ya cakuɗe da ikhlasi ne kadai addini a wurin Allah duk addinin da aka yi ma Allah in babu ikhlasi a cikinsa wannan addini ba karɓaɓɓe ba ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya Allah ya ce ƙuli inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin lalle ka gaya musu lalle sallata da yanke yanke na da rayuwata da mutuwata lillahi gabaki ɗaya ta Allah ce kai karan kanka bawa baka da rabo a ciki rayuwanka ba taka bace ta Allah ne kamar yadda mutuwar kama ba taka bace ta Allah ne da haka baka isa kenan ka mutu a tafarkin da kaga dama ba sai dai a tafarkin da Allah ya ga dama shine ma'anan wa mamati kamar yadda rayuwanka ba za ta gudana ba sai karkashin abin da Allah ya ga dama ya tsara babu maganan kabilanci babu maganan bangaranci babu maganan al'ada kawai lillahi ta Allah ce to duk wanda ya rabu ya zama bawa ga Allah to ya wuce bai bi wannan hanyar da Allah ya tsara a ƙarƙashin wannan kenan zai zama da balarabe da bature da bahaushe da bayarbe da bafillatani da ibo duk addini ɗaya za su yi ma Allah subhanahu wata'ala saboda mene wa mahayaya rayuwar duka ta Allah ce to kuma Allah ya tsara rayuwar yadda yake so ta zama da haka dole ne ya kasance ta gudana akan haka nan to haka nan mutuwa ma za ta gudana ba irin yadda ka so za ka mutu ba sai abin da Allah subhanahu wataala ya tsara a yi fafutukan a mutu a kai kuma in za ka mutu ka mutu irin yadda Allah subhanahu wataala yake so wala ta mutunna illa wa antum muslimun man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala al-janna da haka wannan shine tsarin yadda za ka mutu ka mutu musulmi kuma ka mutu da la ilaha illallah to shine yake cewa wa bi lillahi rabbil alamin la sharika lahu Allah bai tarayya da kowa ba a cikin wannan ya kadaita a ciki وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أوت آية الله سبحانه وتعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني كفتو كشيلنتا كركبوي كي ونن قرر شوى الله أعبد ni abin da nake bauta ma Allah ne mukhlisan lahu dini kuma ina tsarkake shi addinin nan gabaki ɗaya ina tsarkake ta ne ga Allah subhanahu wataala kamar yadda ya zo a wannan aya sai ce to al-ikhlasu min ahammi a'malil qulubi bi ittifaqi a'immatil islam wa anna a'malil qulubi hiya al-aslu li muhabbati Allah wa rasulih wa a'malil jawarih tab'un laha tasahhu bi sihhatiha wa tafsudu bi fasadiha wato ikhlasi cikin aikace aikace na zuciya ne malaman musulunci gabaki ɗaya sun yi ittifaqi cewa aikace-aikacen zuciya shine mafi darajan aiki ba aikace-aikacen gababba ba akwai aikace-aikace na zuciya akwai aikace-aikace na gababba aikin zuciya ittifaƙin malaman musulunci shi ke gaba sannan aikace-aikace na gababba kuma suna rufa mishi baya wato idan da bawa ya shagaltu da yadda zai gyara zuciyarsa ya tsarkake ta ga Allah ya gusar mata da cututtukan da ke kama ta irin su girman kai irin su hassada irin su jiji da kai irin su kyashi idan da bawa zai mai da hankali akan wannan ya tsarkake zuciyarsa to darajan da zai samu a wurin Allah ya fi darajan da wanda ya mai da hankali akan ibadu na zahiri za ka iya fahimtar wannan idan ka ɗauki hadisin jariya a ma'auya bin ƙorra radiyallahu ta'ala anhu yana da kuyanga ya kuma ba ta kiwon dabbobinsa a lokacin da ta yi sakaci kura ta cinye ɗaya daga cikin dabbobin da ta zo ta gaya ma mai gidanta wannan babban sahabi sai abin ya mishi zafi sai yanke ta da mari to lokacin da ya mare ta kuma sai abin ya dame shi bayan Allah kenan mutum zai yi aiki sai kuma wani lokaci abin ya dame shi saboda yana ganin bai daidai ba sai ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ba shi labari gashi na mari ku yangata ya za a yi a magance wannan matsala sai annabi ya ce kirata da ya kirata sai yake tambayanta aina Allah manzan Allah ke tambayin wannan kuyanga aina Allah a ina Allah yake ta ce fi sama Allah yana cikin sama man ana ya tambaye ta waye ni ta ce an ta rasulullah kai manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama nan take sai annabi ya ce a ataqa hafa innaha mu'mina in tadda wannan baiwa mummuna ce first class saboda ne saboda abin da ta kimshe a cikin zuciyanta na imani da Allah sai ce fa'inna mu'amina ita mummuna ce to amma kuma ga shi ƙur'ani ya kawo mana waɗansu mutane ƙalatil a arabu amanna sai Allah ce mini ƙullam tu'minu walakin ƙulu aslamna wato su imanin bai kutsa cikin zuciyarsu ba har yanzu ba su gama gane Allah ba ba su gane haƙoƙan Allah ba ba su gane abin da ya cancanci Allah dangane da su ba ko dai saboda su sabbin musulunta ne ko kuma saboda ƙauyenci ƙauyenci na daga cikin abubuwan da ke hana mutane su gane addini kamar yadda ayoyin cikin sautar tauba suka tabbatar ƙauyenci shine inda babu addini ba wai zama a yankin karkara ba zama a yankin karkara sababi ne na ƙauyenci la shakka amma kuma kana iya samun gogaggen dan bariki amma bai san Allah ba wannan a shar'ance ba ƙauye ne ko da yana rayuwa a New York ko a birnin Riyadh ta ƙasar Saudiya ko a birnin Abuja ta Najeriya in dai bai san Allah da haƙoƙansa ba ba ƙauye ne kana iya samun mutumin da ya je can daji da ba wuta ba ruwa ba titi ba asibiti ba makaranta amma kuma masanin Allah ne to wannan mutum ya fita daga cikin ƙauyenci to ƙauyenci albadawa na daga cikin asbab da ke hana mutum ya gane Allah kamar yadda an cikin sautar tauba ta tabbata to waɗannan mutane su imani bai kutsa cikin zuciyarsu ba amma sai suka yi tutiyan cewa amanna mu ma mummune ne sai Allah ce kullam tu'minu walakin qulu aslamna ku dai ku ce mu dai musulmi ne amma matakin imani bai zauna a cikin zuciyanku ba tukuna daga mujarradin kawai kun farta la ilaha illallah ba kuma gama sanin ma'anonin ta ba kuna sallah kawai sai ku ce mun zama mummune akwai sauran matakaiya da sai kun taka su menene mahalli shadina cikin sauƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaka darajar jariya ya ce ita mummuna ce saboda ne saboda irin abin da zuciyanta ya kimshi amma waɗansu mutane kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙwace musu wannan daraja ta al'iman sai dai ya basu da daraja ta al'islam saboda ne saboda zuciyansu bata kimshe irin abin da wancan jariyan ta kimshe ba shi yasa malaman musulunci suke faɗin cewa da suke kafa hujja da wancan hadithi inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb sai malamai da suka kalli wannan hadithin sai suka ce zuciya ita ce sarauniya duk wata gaba da ka ganta a cikin jikinka to ba fadiya ne tana hidima ne ga uwargijiyanta sarauniya duk wata gaba da ka ganta to tana hidima ne zuwa ga uwargijiyanta sarauniya ita ce me ita ce zuciya ita ce idan ta gyaru dukkan gangan jiki ya gyaru idan ta ruguje ta baci dukkan gangan jiki ya baci dauki kamun ummu jamil wace ce ummu jamil arwa bintu umayya ko matan abu lahab ana kiranta ummu jamil saboda tsaban kyan da allah ya kera mata kyakkyawa ce ta ƙarshe amma mai allah ya faɗi a kanta wa mara'atu hammalatal hafa fi jiriha hablum min masad allah ya tsine mata yi mata alƙawarin wutan jahannama tun a duniya ga kyakkyawa amma zuciya ta gurɓace sai allah subhanahu wataala sai gurɓata ta gabaki ɗaya amma ɗauki kamar wani sahabi da ake kirin shi julaibi radiyallahu ta'ala anhu saka ce danimul halka a ƙiran halitta to mummuna ne mummuna ne a ƙiran halitta julaibi da ya zo ya karɓi musulunci ya ce manzan Allah yanzu na musulunta ne zan yi annabi ya ce mishi kai hidima ga Allah ya ce ma'anarsa salama ni ina son ne zan bi ka zan je jihadi kuma babban abin da nake fata in na je jihadi a nan ya nuna ma'anarsa salama wuyansa ya ce a nan nake fatan a soke ni da ke biya don in shahada in samu ɗaukaka a wurin Allah kuma haka nan aka je julebe ya fita yaƙi ya je kuma inda ya nuna ma Allah yake so a cake shi ɗin kuma a nan aka cake shi ya shahada a hannayen annabi sallallahu alaihi wasallam masu albarka manzon Allah ya dauko shi haka manzon Allah ya ciccibo jalebi a hannayensa masu albarka manzon Allah ya kai shi makwancinsa ga mummuna a zahiri amma zuciyarsa ta tsarkaka yau gashi darajar shi ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya dauke shi a hannayensa masu albarka amma ga wata kyakkyawa can Allah subhanahu wata'ala ya tsine mata yi mata alƙawarin gidan wuta wannan yana alamta maka dan adam zuciya ne dan adam ba maganin me kake da shi na dukiya bane ba dukiya bane zuciya ce ba me kake da shi na kyau bane ba me kake da shi na matsayi bane dan adam zuciya ne akwai talakawa daga cikin mutanen kirki wanda ba su da komai amma darajansu a wurin Allah subhanahu wata'ala ya fi duniya da abin da ke cikinta dauke sayyidina abdullahi dan mas'ud ya taba hawa itaciya yana zaune kun san yana da shanyanyen kafa sayyidina abdullahi dan mas'ud mai shanyanyen kafa ne sai kafan shi tana lilo tunda kafan ba ta da control sai waɗansu daga cikin sahabbai sai suka yi masa dariya dariya ba na keta ba kawai da abin ya ba su dariya dariya na ɗabi'a manzon Allah ce kuna masa dariya ne don wannan kafar tasa wallahi wannan kafar tasa a wurin Allah tafi girman tafi nauyin dutsen uhudu ku ne kuke rena kafan amma kafan shi a wurin Allah tana da daraja me ya haifar da haka zuciya ta yi tsarki sai kowace gaba a cikin jikin mutum sai ta zama babba a wurin Allah amma duk mutum ya tara dukiya ya samu matsayi ya zama kyakkyawa in ya sa tufafi yau bai sawa sai bayan shekara goma wannan banza ce a wurin Allah subhanahu wata'ala inda zuciya bata tsarkaka ba shi yasa fafutukan yan adam gabaki daya shine kai yadda zaka sami tsarkin zuciya ka sami tsarkin zuciya ka sami cikakken imani da ikhlasi sannan ka kubuta da miyagun cututtuka da suke kama zuciya su san duniya babban cutar da ke kama zuciya su bin san rai babban cuta take kama zuciya da sauran miyagun cututtuka to shi ne abin da ya waje ba ɗan adam ya fafataka a kai yadda za a iya gyara zuciyarsa idan zuciyanka ta gyaru kana kwance sai allah ya ɗaukaka ka darajan waɗanda suka yi sallah suka yi azumi wanda kai baka yi ba zuciyanka ta tsaftata ba girlu tsakankaninka da mummunai sai Allah subhanahu wata'ala sai ba ka ladan masu ƙiyamun laili masu azumin nafila waɗanda ba sa yankewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa la khairu fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima al-alamatu sa'di da yake fassara wannan aya don ayan tana bayani akan cewa ganawa mafi yawan ganawan mutane babu alkhairi a ciki sai wanda aka yi umarni da ba da sadaka ko wani aikin alkhairi ko kuma samar da sulhu maslaha tsakankanin mutane kaga aikace aikace ne na gababba amma sai Allah ya ce wa may yaf'al zalika bitagaa mardatillahi duk wanda ya waɗannan aikace aikace na gababba yana mai neman yardan Allah sai ce fasaufa nu'tihi ajran azima lalle Allah madaukakin sarki mishi alƙawarin zai bashi lada mai girma to kenan waɗannan aikace aikacen komin yawan su da sadaka da umarni da abu mai kyau da yin sulhu tsakankanin mutane in ba a yi su ibtigha a wajhi wajhi Allah ba sun zama aikin banza kenan kenan ayyukan gababba ba su da wani tasiri in dai aikin zuciya bai kewaye su ba shine al'alamatu sa'idi yake cewa fali hadha yanbaghi lil abdi an yaqsida wajha Allah ta'ala wannan ya sanya duk wani aiki da bawa zai yi to ya fuskanci ya nufaci Allah subhanahu wata'ala wa yukhlis al'amala lillahi ya tsarkake aikin shi da Allah fi kulli waqtin a kowane lokaci wa fi kulli juz'in min ajza'il khairi a kowane yanki na aikin alkhairin da za ka yi ka ƙara gyara ninyanka domin ka fuskanci Allah subhanahu wata'ala da nufata ka nufaci Allah subhanahu wata'ala da wannan aikin wato wannan magana tana da muhimmanci ɗaukan ka zo aka yi sallan tarawihi za a yi raka'a biyu a yi sallama a yi raka'a biyu a yi sallama a yi raka'a biyu a yi sallama to duk raka'a biyu in ka tashi za ka yi sai ka ƙara gyara ninyanka yanzu wannan aikin Allah nake nufata ina neman kyakkyawan sakamako a wurin Allah ne ina neman ɗaukaka a wurin Allah ina neman darajoji da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala duk raka'a biyun da za a maimaita hakanan duk azumin da za ka yi na ramadan yau ka yi azuminka to gobe in za ka maimaita sai ka jaddada wannan nufatan Allah a cikin zuciyarka saboda an nisan taka daga wuta shekara saba'in kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi to haka nan ko kuɗi kake rabawa sadaka ka fito da kuɗi ka ba da wannan dubu ɗayan to dubu ɗaya ta biyu da za ta ba da ita ma sai ka ƙara kyautata wannan ninyan a kanta domin in ba haka nan ba shaidan zai iya maka sakiyan da ba ruwa al'alamatu sa'adi ya ce liya hasali lahu bi zalika al'ajar al'azim saboda idan kai wannan ne kawai za ka samu lada mai girma mali ya ce wal ya ta'awwada al-ikhlasa fa yakuna min al-mukhlisin lalle bawa yi ta koya ya sanya ma kanshi tadan ya ta koya mata ikhlasi domin ya shiga cikin masu ikhlasi wal yatamma lahu al ajru sawa'un tamama maqsuduhu amla li'annan niyyata hasalat yawwa yace idan ka kyautata niyya abin da kake son ya faru ko bai faru ba duk da haka sai Allah subhanahu wataala ya baka ladan ka cikakke saboda niyyan aikin ya riga ya faru sai ce alqur'anul karim tahaddatha anil ikhlasi min thalathati jawani alqur'ani mai girma yayi yayi magana akan al'amarin ikhlasi ta kofofi guda uku aljanibul awwal kofa ta farko al-ikhlasu fil imani akwai wuraren da qur'ani yazo yana magana akan al-ikhlasi amma abin da yake nufi shine tsantsan imani da tauhidi shine ikhlasin shi kuma ikhlasi a cikin imani abin da ake nufi da shi shine at-tabarri mimma yad'ihi yahudu min at-tashbih wan nasara min at-tathlith wat tabarru an kulli ma duna allahi abinda ake nufi da ikhlasi a cikin imani shine ka kubuta daga dukkan karerayen da yahudu suka kirkira suka jingina ma Allah da karerayen da kiristoci suka kirkira suka jingina ma Allah yahudu sun kamanta Allah da miyagun kama suka ce yadullahi maghalula suka ce inna allaha faqirun wa nahnu aghniya suka fito da ƙofofin rashin kunya ga Allah subhanahu wa ta'ala to sai ka kuɓuta daga irin wannan ƙirƙire-ƙirƙire na yahudu rashin kunya da rashin mutuncin da suka jingina ma Allah sai ka kuɓuta daga ƙirƙire-ƙirƙiren kiristoci da suka mai da Allah ɗayan uku suka ce inna Allah thalithu thalatha wai Allah ɗayan uku ne da maryam da isa duk alloli ne da in ka gwa masu da allah subhanahu wata'ala sun zama uku da haka shi allah to ɗayan uku ne ka kubuta daga wannan shirkan da kafircin sannan ka kubuta daga dukkan wani abin da yake koma bayan allah duk wani abin da mushrikai ke yi na daga bautan gumaka duwar watsu bautan wuta shirka da allah to sai ka kubuta daga gare su to ka samu al'ikhlasu fil imani kenan wato ka yi imani da Allah kuma ka tsarkake Allah daga dukkan wata na ƙasa da aibi da tawaya da dukkan wani abin da ake jibinta ma Allah subhanahu wata'ala wanda girman Allah da buwayensa ya fi ƙarfinsa wannan shi ne al'ikhlasu fil imani to a mafi yawan wurare a cikin alƙur'ani ƙur'ani ya yi wannan batu akan ikhlasi yana nufin imani da kuma tauhidi kamar yadda Allah ce wa du'uhu mukhlisina lahuddin a cikin sautul araf kamar yadda yace illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi lokacin da yake magana akan munafikai yace munafikai illal sai in sun tuba illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi suka yi ruku suka rike Allah suka kama Allah wa akhlasu dinahum lillahi suka tsarkake addinin su ga Allah fa ulaika ma almu'minin to a wannan lokaci sun kasance tare da mu'mini qala shaykhul islam ibn taymiya yace bal ikhlasu din shaykhul islam ibn taymiya yace idan kaji an yi batun akan ikhlasu din wato al ikhlas a cikin addini abinda ake nufi huwa ad-dinu alladhi la yaqbalu Allahu siwahu siwahu ne ina jinna an sa sawa'un ko siwahu shi ne addinin da Allah subhanahu wata'ala baya karban koma bayansa wato addinin da aka tsarkake Allah a ciki shine addinin da Allah baya karban wani addini wanda ba shi ba fa huwa allazi ba'atha Allahu bihi al-awwalin wal akhirin wannan addini shine wanda Allah ya aiko ma mutanen farko da mutanen ƙarshe ya aiko musu minar rasul ya aiko annabawa a cikin mutanen farko da mutanen ƙarshe annabi nuhu da shi ya zo annabi hu da shi ya zo annabi salihu da shi ya zo annabi musa da shi ya zo har ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da wannan ikhlasin suka zo to me ake nufi da ikhlasin tsantsan imani kenan wato musulunci wa anzala bihi jami'al kutub wanda ta sanadiyan shi ne Allah ya saukar da littattafai gabaki daya wattafaqa alaihi a'immatul iman duk masu imani sun yi ittifaki akan wannan ikhlasin wa hadha huwa khulasatud da'watun nabawiyya wannan shine wato ainihin kaman ka ce tantagariyan samfareren madaran addinin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa qutbul qur'ani allazi taruhu taduru alaihi rahahu kuma wannan shine wato ilimi da matattara markaz ne wato inda qur'ani ya mai da hankali akan tattaunawa akansa wato qur'ani mai girma ya zo duk tattaunawansa akan al'amarin addinin musulunci ne akan al'amarin imani ne akan al'amarin tabbatar da tauhidi ne to wannan shine janibi na farko wanda alqur'ani mai girma yi magana akan al-ikhlas janibi na biyu yace al-ikhlas fi ta'a shine ikhlasi a wurin da'a ga Allah subhanahu wataala wato yanzu ana sa ran wancan imani da musuluncin ya tabbata to akwai kuma wani gurin da qur'ani yazo yana bato akan al-ikhlas amma yana batu ne akan al-ikhlasu fi ta'a tsarkake Allah a wurin da'a ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa tarku shirk a tarkun riya shine barin riya mutum ya nufaci Allah subhanahu wata'ala da aikinsa ba zai yi wani aiki don san a sani ko don filiki ko neman yabo ko neman suna ko neman dukiya ko neman matsayi ko neman ya kubuta daga zargin mutane ba kamar da za mu karanta shi a gaba insha Allah ta'ala aljanib al-thalith janibi na uku shine ikhlasul mukhlisina min azabid dunya wal akhirah wa min talbis iblis aw min uqubatid dunya shine akwai wuraren da Allah subhanahu wata'ala yayi magana akan al-ikhlas amma abin da yake nufi irin yadda ya kubutar da waɗansu mutane daga azaban duniya da azaban lahira irin yadda Allah ya kubutar da waɗansu mutane lafazin nake so a ɗauka zakamin yadda za mu ji a cikin ta'arifi ma'anan al'ikhlas ɗin wato lafazin al'ikhlas ma'anansa shine tsarkakewa ko tsaftacewa ko kubutarwa to akwai wuraren da alƙur'ani mai girma yi magana akan al'ikhlas amma abin da yake nufi irin yadda ya kubutar da bayansa nagartattu annabawa da manzanni da sauran mutanen kirki daga ukuban duniya da ukuban lahira da kuma irin yadda Allah ya kubutar da su daga ainihin rudi da tabarwa irin na sheda ko kuma irin yadda Allah ya kubutar da waɗansu mutane daga azaban gidan duniya su kuma wannan koda kafirai ne lokacin da suka yi ma Allah ikhlasi sai Allah subhanahu wataala sai ya kubutar da su daga azaban gidan duniya kenan Allah yana kubutar da mummunai kamar yadda zamu ji a gaba manzanni da annabawa da sauran bayin Allah daga ukuban duniya da ukuban lahira da kuma kaidin shedan saboda ikhlasi to hakanan kuma Allah yana kubutar da kafirai ya tsamar da su daga ukuban duniya yayin da suka yi ikhlasi ga Allah subhanahu wataala suka kira Allah ba tare da hada shi da shirka ba za mu ji ƙarin bayani insha Allah ta'ala a cikin wato abin nan a zama ta gaba ina ga za mu yi amfani da wannan dama mu dakata a nan sai a zama ta gaba sai mu ɗora insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah